a da gada da nan da nan in ya gama gada da nan zai da nan eh أكرمك الله بإذن الله فاكي أما صلاة الفاتي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره يوم داره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله لا لا محمد يا ربنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الانفطار مكية وهي تسع عشرة آية بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما كسبت وآخرت
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن سورة الانفطار مكية تسع عشرة آية بسم الله الرحمن الرحيم سورة كنون لا مغنى كيتي وانسما suran da yake nan gaba da ya wuce da wannan da mai zuwa bayan su dama an ce surori guda uku nan duk suna magana akan kiyama ne bismillahir rahmanir rahim idza sama'un fadarat lokacin da sama ta kekece wannan na farko ya hadu da biyu na biyu ya hadu na uku kowane sama ya zama babu wa idzal kawakibu yayin da tauraro in tasrat ta sarko ta fado in qalat wa sasaqat wa idal biharu yayin da tekunan duniya kujira aka bude sashi suka shiga sashi fasarat baharan wahidan suka zamo teku guda daya tekun ruwan daɗi da na ruwan gishiri suka haɗe mai bakin ruwa mai farin ruwa duk suka haɗe wa talaba al'azu wa talaba al'azu bil milhi wa idal qubur lokacin da buqubur kaburbura busirar aka tona ta aka fitar kuliba turabuwa aka juyar da kasanta wa bu'itha mautaha aka tada duk matattun da suke ciki dama kasa tana cike da nauyi ranar za ta amaya wa jawab idza jawabin idza wa ma wusiba alaiha idan haka ya faru Allah ya ce aliman nafsun kowace rai ta san ma qaddamar abin da ta gabatar ai kullu nafsin waqta hadhihi al-mazkurat kowace rai lokacin da waɗannan abubuwa suka auku wa huwa yawmul qiyamati shine ranar kiyama za ta ga abin da ta gabatar min al'amal na ayyuka wa ma akharat da abin da ta jinkirta min ha da gare ta balam ta amalu ba ta aikata shi ba
يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين يا أيها الإنسان يا كيمة كافري ما غرك بيروديك بربك الكريم لو بنجين كمي حالين جنما حركنا جارون تاكنا سابا مسا ما غرك بربك الكريم وبنجين نناكا alladhi khalaqaka wanda ya halice ka ba da allam takun tun ba ka ya samar da kai daga babu fasawwa ka ya daidaita ka ja'alaka musawiyar halkaci ya sanya ka madaidaicin halitta saliman a'lai mai lafiyan gabobi fa'adalaka ya daidaita ka ko fa'addalaka bi tahbib wa tashdid ja'alaka ya sanya ka mu'tadilal khalqi mai daidaituwan halitta mutanasibar a'aba'i mai dangantakan gabobi laysan yadun aw rijlun azla min al-ukhra hannunka daidai da hannun dama da hannun hagu daidai da juna yatsun daidai kaban daidai shine yace fa adalaka ya daidaita ka bai kafa ɗaya bi ɗaya ba bai hannu ɗaya bi ɗaya ba to me rude ka wanda ya maka wannan me yasa kake saba masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yaji wannan ya ce garrahu jahaluhu jahilcin da ya rude shi jahilcin da ya rude shi amma idan Allah yana son ya ma bawa karmishi wanda yake son ya masa rahama in ya ce ma rabbaka bi rabbikal karim sai ce garrani karamuka halin girman ka ya rude ni na san laifi na rahaman ka komin girman sa laifi na bai kai bai kai rahaman ka ba kalla na fi ayi suratin ma sha a kowane sura Allah ya so rakka baka sai halice kai rakka baka akai kalla rajun anil ikrar tsawa gaban ruwa ma'ana karkaru bi karamin lahi da karamcin Allah ta'ala ga ji an ce ya Allah mai ya biya ne kamar yadda muke samun wazo mutum yana sabon Allah ka bari ta Allah ga hurur rahim Allah ga hurur rahim to a kalla karkaru da ruwan Allah bal tukazzibuna kuna karetawa ai kun fanu makata biddini da sakayya aljazai alal a'mal bisa ayyuka wa inna alaikum lahafizina hakika akwai masu kiyayewa a kanku min almala'ikati daga mala'iku ne a amalikum ga ayyukanku
kiraman kalibin ya lamuna ma tafa'alun inna labarara la fi na'im wa inna al-fajara la fi jahim yaslawnaha yawma din su waɗannan hafizin din nan kiraman masu girma ne alallahi bisa ga Allah katibi na masu rubutawa da hakan lima ya amadu daga abin da kuke ya alamuna abin da suka sani ma taf'aluna ya alamuna sun san ma taf'aluna abin da kuke aikatawa jami'a hulukansa wannan kawai ya isa komai ka faɗa kowane lafazi ka faɗa akwai mala'ika na nan na rubuta ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atidun an ce kowane mutum ɗaya daga ɗan adam yana da mala'ika guda biyu mala'ika ɗaya a hannun dama yana rubuta kyawawan aiki mala'ika ɗaya a hannun hagu yana rubuta munanan aiki an ce suna karɓan aiki biyu da rana biyu da daddare to annan ne malamai suka ce to shi mumini yana da mai rubuta aikin kirki idan yana yin aikin kirkin shi kafiri ba da baya da aikin kirkin gaba daya ba shi ma yana da wannan aka ce shi yana da masu kariya ne gare shi kowane dan adam yana da mala'ika mai kare shi a shi kuma kafiri dama komi na shi dama mummuna ne duk kayan kafiri mummuna ne don haka yi namar mashi ko na najisu to ala kulli halin dai aka da mayaran salama me yake rubutawa na daman sai ce ai shi kafiri bai da hasana wanda yake rubutun laifi na dama mai rubuta aikin kirki na dama yana rubutawa da zaran kayi aikin kirki shi mala'ikan nan na hannun dama zai rubuta wani ya yi aikin kirki guda ɗaya kuma Allah ya ba shi kyautar tara goma kenan alhassanatu ya shira misaliha to shi na hagun mai rubuta aiki mummuna idan mumini ne ya aiki mummuna ba zai rubuta ba sai ya shirci na daman nan ya ce to bawan allah nan abokinmu ya yi aiki mummuna an rubuta sai ce saurara mishi zuwa sa'a irin na falaki ko zai yi istighfari in ya yi istighfari sai a kyale shi to sa'a na falaki ba awa ɗaya irin namu ba za a saurara ma mutum mumini in ya sami allah sai an ba shi awa goma sha biyu ko bakin shi zai ce astagfirullah astagfirullah astagfirullah sannan in mai ba sai ce ce mato ka gani dai har yanzu dai Allah bai mishi muwafaka ba ya sai ce to rubuta mishi guda daya rubuta mishi guda daya to Allah subhanahu wataala ya tanadi wannan saboda ka duk ran da ka je lahira abin da ka aikata nan za ka gani Allah subhanahu wataala ce gida biyu ne da yancan ba na uku innal abrara mutanen kirki almu'minina mu'minai as-sadiqina masu gaskiya bi imanihim a cikin imaninsu lafi na'im wallahi sun tabbata a cikin ni'ima jannatin aljanna wa innal fujjara haqiqa kafirai lafi jahim suna cikin wutan jahima narin wuta muhrikatin mai konawa yaslaunaha yadkhulunaha suna shiganta wa yuqasuna harha suna gogayya da zafinta yawmal din ranar sakayya wama hum wama hum anha biwa'idin وما أدريك ما يوم الدين ثم ما أدريك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله وما هم عنها bi ga'ibi na sannan su ba ababen cirewa fitarwa ne min hada gare ta ba in dai an shiga an shiga kenan wa ma adraka alamaka me sanar da kai ma yawmuddin menene ranan sakayya summa ma adraka sannan me sanar da kai ma yawmuddin me ranan sakayya ta'zimun ne girmama wa lijani ga shanin sa Allah ya ce yawmu rana ne birrafi ay huwa rana ne la tamliku nafsin li nafsin shay'an wata rai ba ta iya mallakan wani rai wani abu min al-manfa'at na amfani wato ba abin da zai amfane ka a lahira sai aikin ka na girki a nan duniya in wani zai amfane ka to a can ba abin da zai amfane ka wal amru lamarin yawma idan ranan nan lillahi na Allah ne la amru li ghairihi ba wani al'amari gurin sa fa in min kina adam min mutawassit min fihi bi hilamin duniya ba zai yiwu ga mutum ɗaya ka sa shi tsani ka samu tsira ba da wannan duniya ko ka yi laifi in ka je ka kama kafa da wani sai a tsirar da kai an ce wata rana haruna rashid sarkin musulmi amirul mumini ya dawo daga haji sai ji wani sauti yana kiransa da sunansa bai ce amirul mumini bai ce kai haruna haruna haruna sai tsaye da yakin ya ce wane ne shi kenan yana tafiya to in zai tafi akwai labule a cikin tawagansa wanda ake kare shi yana tafiya sai ga wani mutum yana rasa cikin jama'an har yanzu yana zuwa sai ce haruna sai ce ka sani ne kake ce da ni haruna ni ne bazarkin musulmi sai ce na kusan kamar nan ya ce ni ne wane ya ce kai ne wannan idan an zalunci mutum ɗaya a yammacin duniya kai kuma kana gabacin duniya inda rana ke hudowa ranar kiyama sai Allah ya kama ka da wannan laifin tun da kai ne shugaban mutane ko ba kai bane sai makarki da ya kama shi yace to ka ba mu labarin menene hali na ni yadda ake faɗa a sarauta ta sai ce to ai Allah ne ya gama magana innal labrana lafi na'imin wa innal fujara lafi jahim kana dai cikin daya mutumin kirki cikin ni'ima fajiri cikin jahima kana cikin daya sai ce to ai duk da haka dai muna kokari muna aikata alkhairi sai ce ai Allah ma ya bada labari inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin in kai don tsoron Allah Allah ya karba in baka don tsoron Allah ba kai banza sai ce to ba da gani mu ai muna cikin dangin manzon Allah mu kusantan manzon Allah ne sai ce to ka manta ai ma Qur'ani ya ga maka فإذا نفخ في السور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون إن أهورا أكو با دنگنشي با ني دان واني ne an ba wannan ba a tambaya kai kuma awa sai ce to ai annabi ya ce zai mana ceto shi to ai alqur'ani ma ya faɗa wala yashmauna illa liman laysa zai kai an yarda da kai ne sai ce to da abu malam na ji wa'azinka ko kana da wata bukata in biya maka ya ce ina da shi ya ce mai bukata na ya ce ka gafarta mini zunubi na ka shigar da ni aljanna ya ce ba zan yi ba ya ce ya same ni ana an ba ni labari cewa kai ana bin ka ba su suka ka bari mai biya hajjin ka ya ce ai bashin ka ya fi nawa bashin ka ya fi nawa kudin mutane da ke hannunka ba su kawo su mana ka tsarkake najasa da najasa ya ce to an ga malam ka ba ni dama mana in sa a dinga baka abinci duk wata sai dariya ya ce ni za ka ba abinci allah da ya halicce ka kana bawansa bai manta da kai ba ni kuma bawansa ya manta da ni kai ne razu ko kana da tuntun kana sarauta sai ya tuna da kai ya manta da ni sai ce haruna shi daga nan sai ce kai amma dai kai wawa ne Allah ya tuna da kai ya manta da ni banda wawancin ka ba ku kace Haruna Rashid ya kushi yace sai na kashe shi yayi mugun ladabi gare ni sai wani ya ce a ya aminu nuna karka karka kashe shi sai ya dariya ya ce da mai cewa a kashe ni da mai cewa kar a kashe ni ban san wanda ya fi wawanci ba Allahu akbar wanda ya ce a kashe ni din nan to yana son ya gaggauta abinda Allah bai kawo ajali na ba an ajali na ya zo kan ai dole mutu to amma yana son ya kawo abinda Allah bai yi shi zai yanzu shi kuma wancan wawan da yake kar aka ce ni to an ajalin yayi rai sai hana ni ya juya ya tafiyarsa to ala kulli halin wannan bayan Allah da in aka musu abi kuka suke yi kuka suke yi haruna rashid din nan wani mutum ne mai yana daga cikin bayin Allah wanda wanda suna daga cikin adilai bayan manzon Allah bayan Umar ibn Abdul Aziz wanda shi yana daga cikin waɗanda amma su ne ake gaya ma wannan ka ji wannan wa'azi dai don kana mai mulki Allah ya tuna da kai ya manta da ni in ma bukata ne to gafarta mini zunubi na wa zai iya shigar da ni aljanna to wannan sai ka nada ka koma ga Allah shine Allah ya ce wal amru yawma idhil lillah wal amru yawma idhil lillah a ranar nan ba wani mai wani al'amari sai Allah to ka rufe ka riƙe Allah suratul tadbir
سورة التوحيد مجد آيات ثم ثلاثون آية بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطرفين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم سورة التدبيب سورة كنا وانا رأي مغانا شر توي مولو مولو وانا دا أكي أول شيء أتوي شيء مكية النبي نظام مكة سوككو مدنية ست وثلاثون آية بسم الله الرحمن الرحيم ويل كلمة عذاب كلمة عذاب يا تبتا ko kuma a wajin wani korama ne a cikin jahannama lil mutaffifina ga masu tauye mudu alladhina idza talu ala nasi wadanda in za su je awo wajen mutane yasaukuna za su nemi a cika musu mudu amma wa idza kalu idan suka auna mutane za su auna musu awwazaluhum ko suka auna musu yukhsiruna mizan sikeli kenan masu tauyewa wajen sikeli ko ko wajen awo yafsiruna yankursuna sukan tauye alkaila mudi aw al'awa suna ko mizani an ce lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka a Madina farkon abin da aka fara saukan masa kenan saboda lokacin suna tauye mudu ya sai aka saukan masa da wannan to daga nan ba inda ya kai Madina cika mudu har yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Allah annabi ya ce khamsun bi khamsin khamsin bi khamsin in kai abu biyar sai abu biyar sun same ka mutane ba su taɓa tawaye mudu ba sai an yi fari domin abin da tawaye mudu yake zuwa yadda ake tawaye wannan za a tawaye maka zina bai taɓa watsuwa a cikin mutane ba sai an jarabce su da alloba da cututtuka wanda ba san kansu ba yau ebola ko gobe aids jibi ma laji wani zina ne yawa idan kaga mutane suna hana zakka zakka ba a bayarwa to ruwan sama ko zai karanci to zai da biliyoyin nan da biliyoyi ke hannun mutane sai azumin ya fara har ƙarshe muka ji wani na zaka ba da can mun sani masu attajirai watan muharram ne zaka ji wani na zaka yanzu shuru kake ji shuru kake ji to abin da yake jawowa kenan mutane kuma in suka yi hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba sai Allah ya saki abokan gaba a kansu daga wurinsu idan sun warware alkawari sai Allah ya sanya tsananin su tsakanin su wannan ya daki wannan ya guje wannan wannan ya guje wannan wannan ya guje wannan duk waɗannan abubuwa suna faruwa akwai fari akwai tauye mutu akwai ciwo mara ba gaira ba dalili akwai warwan zina akwai hana zakka akwai fari ga ina muna fama da shi akwai hukunci ba na Allah ba kuma ga abokan gaba har na su fada musulmi su kashe su to Allah tsare mu shine Allah ke a ulaika hum ala yuzunnu su wadannan ala istibhama tawbihim ba su yi zaton bi tayqunin an laika wan jana wadan janan ka mutane annahum mabusun cewa za a tada su ba liyawmin zuwa wani rana azimin mai girma aifin shi ne wannan ranar ranar kiyama
يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجر لفي سجين وما أدرك ما في الدين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين yauma badala min mahallin yauma yauma fanasibuhu mafusuna ranan da za a tada sunna yauma yaqumu an-nasu ranan da mutane suke tashi min quburihim daga kaburburan da rabbil alamin zuwa ubangijin talikai al-khalaiq halitta li ajli amrihi wa hisabihi domin umarnin Allah da hisabinsa wa jazaihi da jazainsa kalla haqqan inna kitabal fajjari haqiqa littafan fajirai ay kutubu amalil kuffar littafan ayyukan ma kafirai lafi sijin ya tabbata a cikin kasan wuta kila an ce sijin din nan huwa kitabun littafi ne jami'un li amali shayadini mai tara ayyukan shaydanu wal kafar da kafirai wakila a wani kaulin kuma sijin din nan makanin wuri ne asfalil al-sami'a wanda yake kasan bakwai wa huwa mahallu iblis shine mahallu iblis wa junudihi da rundunansa domin shi aljanna a sama yake shi kuma wuta a ƙasa yake to mutan na shaidanu da aljannu yana kasan kasan na ƙarshe ne shi kuma aljanna wanda ya fi ɗaukaka sai ka ce a ala a ala illiyina to Allah ya shi tijin din nan wurin da ake ajiye su shaidanun ne وما أدريك ما سند كيما سجين ما كتاب سجين كتاب للتاين فيني مرقوم وانا أكرمو تأكسا مش تنبري ويل يومئذ للمكذبين
الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد نصير إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا برا على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون wailun kalmar azaba ya tabbata yau mai izin ranar nan lilmukazzibina ga masu karyatawa allazina yukazzibuna bi yawmiddin wanda suke karyata ranar sakayya aljaza badalan aw bayanan lilmukazzibin wama yukazzibu bihi ba mai karyata ranar sakayyan nan illa kullu mutanin sai duk mai shishigi متجاوز الحد mai ƙetare haddi asimin mai daukan zunubi sai ga sama balagati shi an ce kullum mutum ya sabi Allah in yayi zunubi in yayi istighfari istighfarin ke kankarewa to shi lokacin da duk bawa yayi sabo bai kuma tuba ba to akan diga wani bakin abu akan zuciyarsa in ya kara bai tuba ba sai ya diga in ya ƙara bai tuwo sai a diga to daga lokacin da zuciyin ya yi duhu to ba sauran jin wa'azi ko an yi ba wurin shiga to amma me yake kankare shi shine istighfari shine istighfari din nan to shine ba mai kare ta wannan rana sai mai daukar zulumi idza tutla alaihi ayatuna in an karanta ayoyin mar qur'ani قالوا سيسوشي أساطير الأولين قرير متانا فرقوني الحكايات التي صدرت قديما حكايوين وان أكرموتا تنكني جمع أسطورة باللم أو إسار بالكسر كلا ردو ساوى وزجر لقولهم بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون حقيقة يعني جاي عروتيان فغشيها ينبيت ما كانوا أبنتك كسن جي يكسبون سنا كسبي min al-ma'asi na sako fa huwa shi kassare kaman tsada ka san ko karfe ne tsada sai an goge an goge to zuciya tsadan sa zunubi mabari da zan ga iskibari sai kuma hanya ya samu sai hanke ya samu barana la kullu ma kana su kalla hakan innahum su an rabbihim yawma idhin lam hajubun ababan sha maka cewa ne an rabbihim gabanin ubangijinsu yawma idhin ranan nan yawmal qiyamati ranar kiyama fala yarawnahu ba su ganin sa kaga mu'minai suna ganin Allah a ranar kiyama domin Allah subhanahu wataala ce lil ladina ahsanul husna wa ziyada duk wanda suka kyautata ta aiki zan ba su husna malamai sun ce husna din nan aljanna ne to in ka samu aljanna me kake neman kari kuma ya ce wasu yada da ƙari ƙarin nan ganin Allah shi za ka ce ko a lahira malaman suna da amfani idan wani abu na addini ya rikice maka wurin wa za ka je wajen malamai ko Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza to in ma kana neman fita sai ce yi kaza yi kaza in ka fi ko sai ka fita to ranar kiyama Allah zai tajalli akan duk bayinsa ya ce to muminai na cika maku alkawari Allah ka cika Allah ka cika me ya zaura ban ba ku ba Allah duk abin da kai mana alkawari ka ba mu shin kuna da wata bukata ku faɗa mana ku faɗa mana gani ne kowa ya faɗi bukatarsa to jahilai ba za su san abin da za su faɗa ba sai a koma wajen malamai akan makalla mai zama ku ce yardansa ku ce yardansa sai mu ce yardansa yardansa yardanka Allah sai ce to rilan la su faɗa ba halau na yarda da ba mu shi bayan nan to ya fi aljannan daɗi duk aljannan da abin da yake cikinsa bai kai daɗin Allah ce na yarda da kai ba zan yi fushi da kai ba har abada to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ce su kan mujrimai din nan la mahjubuna ba su da hanyar ganin ubangiji amma mu'minai za su ganshi har ma ya dinga cewa inda bukata a faɗa inda bukata a faɗa summa innahum zannan su ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدرك ما عليون كتاب مرهون summa innahum zannan su la salil jahim suna konuwa da wutan jahima la dakhilun nar al muhrika ثم يقال لهم سنة أشمس هذا العذاب والنشين عذابا الذي كنتم به تكذبون ونقول كريتا وأدونيا إن أنت عذابا ما هر ولي كافر يجي أكهو ما يظلمن توقاش يوم يوم أكرياني كلا حقا إن كتاب الأبرار حقيقة للتالي أيكي كمتانين كيركي وتب أعمال المؤمنين الصادقين ما سكت في إيمان في إيمان سو sun tabbata fi illiyin a illiyin illiyin kuma a sama na bakwai yake kila an ce huwa kitabu shi illiyin nan littafi ne jami'un li amali alkhair mai tara ayyukan alkhairi min almala'ikati daga mala'iku wa mu'minin sakalai ne da mu'minan nauya ya biyu wato mutane da aljannu wa kila an ce ma'anar illiyon makanin wuri ne fi sama sabi'a a sama na bakwai ta talarci a ƙarƙashin al'arci wa ma da zai kama ya sanar shi ka alamaka ma illiyon me illiyon ma kitabun illiyin kuwa shi littafi ne kitabun littafi markomu abin rubuta wanda aka saba shi tambari ya shaɗu hulmuƙarar
يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رهيق مختوم
yashadu wal muqarrabun wannan wuri illiyunan makusanta daga mala'iku za su halarce shi innal abrara haqiqa mutanen kirki a wannan rana sun tabbata lafi na'imin a cikin gidan ni'ima aljanna kenan alal mara'iki yanzurun bisa gadaje as-surru fil hijaz gadajen kuma ya cika da labule gadon abin kallo labulen abin kallo ba yadda za ka yi kasaban tashi don Allah ce fiya ma la ainu ra'at wala uzun sami'at a to in kaga ana zama kujera mulkin bai yi ba bai yi ba in ko yayi ai sai gado Allah ya ce alal ra'ik yanzu suna duban ma wudu abin da aka ba su min an-na'im da ni'ima ta'rifu fi wujuhihim nazaratan na'im kana sani a fuskokin su kore koren ni'ima kamar yadda in kaga mai kudi a nan duniya ya yi wanka ya shafa man ya kwana iya kwandishan ya shiga ofis a iya kwandishan ya shiga mota iya kwandishan da ya fito sai ga jikinsa na walƙi ya kalkalkato akwai kuɗi da gani akwai wani abu a nan wato ala'ayyar ba su yan aljannan da ka gansu ta azurfi zai wujudu wannan kan akwai aljanna wannan akwai aljanna to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce haka ya tanada tare da yuzu nan ba hajjata tanahumi kwarjinin ni'ima ko husnihi da kyansa yusqawna ana shayar da su min rahiqin daga giya famriyan khalisatin min ad-darasi ba irin giyan duniya ba wanda ya tsarkaku ga barin daula ga kamshi ga dadi dadin ya fi zuma kanshin ya fi almiski sannan ga ƙara hankali ba ta bai da hankali ba maktum abin daurewa ala ina iya bisa ƙwaryanta la yufakku hatmuhu illa hum sabo ne za a je musu a gaban ba mai kwance daurin sai su kitabun kuntum ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم أيضا يشرب الدار المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون ختامه أكرشن شن wannan ruwa miskun almiski ne ai akhiru shirbihi yafuhu min raihatul misk in an ƙare sha a ƙarshe sai ka ji kuma ƙanshin almiski ya biyo baya wa fi zalika a cikin wancan nan kafal ya tana fasil mutanafisin masu kwaɗayi su yi kwaɗayi ka ji dai hanyar da ake samun aljanna ka ji irin wannan gidaje ka ji irin wannan giya ka ji irin wannan abu to in dai za ka zaɓi wani abu shi ya kamata ka zaɓa domin daɗin duniya ba zai dawoma ba ne komin daɗin da kake ji sakon allah zai ɗauki abin shi to can kuma dawwami ne to in dai za ka yi kwaɗayin wani abu na ni'ima ba irin ni'iman da zai gushe ba wanda ni'iman ko kana nan a duniya in an dade to wannan abubuwan da kake sha sai ya tambaye ka sai ya ce gwiwa na ciwo ko kafa in baka exercise sai ya ce hawan jini can sai ya ce shuga shikenan sai asibiti sai london karshe a dawo gawa to Allah ya ce na can ba haka bane ka can inda ba ciwo ba mutuwa balle tana fusul mutuna wa mizajuhu abinda ake gaure wannan giya da shi min tasnim daga wani korama ne na tasnim musira bi kaunihi aynan idon ruwa ne fa nasbuhu bi abdahu muqaddar yashrabu bi al muqarrabun wanda makusatan Allah suke sha a wurin ayminha ay limni ma yashrabu lamina yashrabu ma'ana yatalazzuz wanda mutane suke jin dadi innal ladina ajramu haqiqa wanda suka yi laifi suka dau laifi كابي جهل وناوي كما أبو جهل ولرسول كانوا من الذين آمنوا يلعبون سنزم وسنة داريا كودن نسك بارك السياء ثم ذن الله yana da manya-manyan sahabbai amma kuma fakirai ne kaman amma da bilal sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama kaman su hubab da suhaib duk suna daga cikin fakirai wanda suke zama gaban manzon Allah to alladina ajramu su ne kafirai in sun zo zaga shi doyo da Allah waɗannan waɗannan wai su rasa wanda za su bi sai wannan ba su da komi ba su da kuɗi ba su da kuɗi har ma in sun zo janan ce ya rasulullah mu muna son zuwa wajenka waɗannan masu kazantar ne ba masu gani ka dinga nisanta su in mun zo ka dan keɓe wuri haka in ba za mu iya zama da wannan ba manzala sallallahu kuma ba yana nufin ya walakanta waɗannan mutanen ba su ne mutanensa in sun zo sai ya nemi su dan ba da wuri don ko waɗannan manya-manya za su musulunta don da jama'a ƙarƙashin su da yawa za su musulunta Allah ce kar kai haka wa sabirin na fusa kama allazi ne da una rabbahu min gadati wal ashi ya hakuri da waɗannan ya hakuri da waɗannan su ne masu tsoron Allah wancan banzaye ne wala ta'adu aynaka an managla galu kar ka kai zuciyarka ga waɗancan wata rana su ne bakiran suka taru ba su da komi za su zauna gaba annabi sallallahu alaihi ba wani ma bai karya ba ganin annabi ya ishe shi sai sahabi ya je ya dawo ya zo kasuwancin shi mai dan kudi a ciki zai zo ya rasulullah ka bani mutum uku a je gida a ci abinci wata ran a je a dibi mutum goma in annabi na jin mu'jiza an ci abincin mutum goma ya dibi mutum ɗari uku ce a je a ci a ci a kushi to anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana zaune sai bakiran suna irin magana irin na takaici ga waɗannan kafirai yan sun gama su dinga mana izgili su dinga cewa waɗannan kazantattu da sauran Allah ya ce ku jane su kuma za ku yi musu a lahira yadda suka yi muku a duniya din nan yadda kuke ganin su nan cikin kuɗi cikin meye duma za su gan ku cikin ni'imar da babu karewa irin nasu na to saboda haka halin su kenan in sun shuɗe da mutane kaskantattu sai su dinga dariya kamar yadda misali in mutum wadata ya yi wadata ya ji boko in ya ga almajirai ya waɗannan ma ya bata mana gari ya bata mana gari bai san addu'an su ne Allah ke rike shi ba wallahi addu'an su Allah ke rike shi amma da haka yake wadannan su suke bata gari Allah bai duban ka so yake duba wa idza maru idan mu'mini sun shude bihim da su yatazamazun ay yashiru almujrimuna ila almu'minin mujriman za su dinga nuna mu'minin nan bil jawni da kibda ido dubin su can wal hajib istihza suna izgini وإذا انقلبوا وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل يجوز الكفار ما كانوا يفعلون
وإذا انقلبوا إذا سجوا إلى أهلهم zuwa iyalinsu yan kalabu fakihin suna juyawa suna masu jin mamaki wa fi kiratin fakihina mu'jibina bi zikrihim lil mu'minin bi zikrihim lil mu'minin suna ambatan mu'minai wa idza ra'aw in sun gansu ay mu'minun sun ga mu'minai qalu sai su ce inna haula ila lalu kai waɗannan batattu ne li imanin saboda imanin da suka yi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam na'am auli amalin qala ta'ala Allah ta'ala yace wa ma ursilu ba ay ko kafiran ba ay yawmal qiyamati alaihim alaihim akan su alal mu'minin sa mu'minai hafizina masu kiwo da mun gare su auli amalin hatta yarudduhum hasumai da su ila masalihim zuwa maslahan bal yawma ayau ranan kiyama alladina amanu min al-kuffari yalhaqun masu imanin za su rama dariya daga kafirai za su rama dariya daga kafirai to nan shi da ake son kyakkyawan cikawa kyakkyawan cikawan nan sul khatimati malamai sukan ce kashi biyu ne akwai babba akwai karama to a duniya duk lokacin da ka fita duniya kar ka yadda ka fita da shakkan cewa Allah ɗaya ne Allah ba zai gafarta wannan ba akwai wanda zai fita duniya yana shakan shin Allah ma daya ne to wannan bai da matsala ya samu na biyu akwai wanda shi wani abu ya zauna a cikin zuciyarsa na kayan duniya ina son yi gida kaza ina son yi gida kaza tunanin shi kullum sai ya mace a haka to in ya mace a haka Allah zai ce a ka bani baya ka koma kana kallon kayana ni da nake so ka fuskance ni wannan shi ake ce su ulkhajimatu sugura Allah ta nemi ita to kowane mutum yayi kokari ya saba da bakinsa da la ilaha illallah idan ya faɗi la ilaha illallah ƙarshen maganar sai zama haka ya shiga aljanna to idan ko ka saba da wani abu ba wannan ba ka mutu da shi to shi za a yi aiki da shi an ce wata rana wani bawan Allah mayawaicin haddan alqur'ani ne ya zo zai mutu ana ta mashi kalmar shahada ana ta mashi sai ya kama tsahe ma an zanna alaikar qur'an da ke sai ya kai la ilaha illa huwa lahu al-asmaul husna haka nan ya cika annabi ya ce almar'u ya mutu amma la ma asha alaihi wai ba su ala ma asha alaihi shi ko wannan mutumin kullun yana dauri ne na taba sai ya ce dauri da ya kwabo dauri da ya kwabo ya zo mutuwa ana la ilaha illa yana dauri da ya kwabo dauri da ya kwabo dauri da ya kwabo dauri da ya kwabo sauraka ko ashar ka saba da shi ka duba masu zama a tasha wanda ya saba da ashar da ya ga wani abin mamaki sai ce kazan ku ba ko ko ce ko ko ashar zai yi ko ya tsoma kuma tun da shi bakin sai saba da shi hancin sai saba to kar ka yadda ka mutu da irin wannan saba da istighfari saba da salati annabi saba da la ilaha illallah dan lokacin mutuwa an yazo Allah ya baka sa'a ka fadi in ka fadi kuma an samu lafiya waɗannan masu rama dariyar nan alallawa yake suna gadaje yan fil jannati a cikin aljanna yanzuruna suna duba bi manazil manazil ila kuffar wa hum yu'azzabun an ce za bude wani kafa daga aljannan su dinga ganin waɗanda suke masu dariya a cikin wuta sai su nan ga wani can ga wani can ga wani can yanda yake dariyan a duniya kuma muna rama labarin bayan hakuna su yi dariya minhum da gare su kamar likiyar kalkufar kamar yadda kafirai suka yi dariya minhum da gare su bi duniya a duniya hal su gulbal kufar shin an saka makafirai ma kanu ya fa'aluna abin da suka kasance suna aikatawa na istihza'in nan eh na'am an saka musu
Surar da ya shiƙaƙi majalun wa aya hamsin wa ishirun aya Bismillahir Rahmanir Rahim Idza sama'un shaqqat وأذنت لربها وعقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتقلت وأذنت لربها وعقت wannan sura shi ne shigo na uku wanda yake magana akan kiyama Allah subhanahu wataala ya ce suratul inshiqaq suran kecewa makiyatun salatun aw khamsun wa ishruna ayat bismillahir rahmanir rahim idza samaa'un shaqqat lokacin da sama ta kece wa adina li rabbiha taji umarnin ubangijin ta ne wa tabi wa huqqat ya kuma wajaba gare ta taji wurin ubangijin ta din wa idal ardu yayin da kasan nan da muke kai muddat aka mika ta zalifi sa'ati ya kama yawandul abi adim aka bubbude ta aka kara fadin da kamar yadda fata ake kafewa a bada walam yabqa alaiha bina'un a lokacin ba sauran gini ko daya a ciki babu dutse Allah zai shimfiɗa kasan gaba daya ba tudu ba kwari ba rabi ba dutse kasan nan wa alqalma fiha ta jefar da abin da yake cikin ta wanda ta hadiye yake من الموتى نغنا متتو الى ظاهرها زوا ظاهرتا وتخلت وفنتا nan za ta huta tana dauke da nauyi tana dauke da kafiri yana shan duka tana dauke da mumini Allah ya duki bido da su wa alila li rabbiha tajhuran ubangiji ta wala ta biyayya wa qad ya wajaba kuma ta bidin wa zalika kulluhu yakunu yawm al-qiyamati duk wannan zai faru ne ranar kiyama وجواب إذا وما غضب عليه مغضوب جواب إذا ده أبن ذاك يا كانسا أن شافي وهو عين لا دل عليه ما بعده تقديره لكي الإنسان عمله ranar da wannan abu ya faru mutum zai gamu da aikinsa
ya ayyuha al-insanu innaka kadihun ila rabbika qad anfa malaki fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره
نعم يا أيها الإنسان يا كيمتم إنك كادح كيف ميقوكرين في أملك أشكين أيكنك إلى لقاء ربك زوا غموار أبنجنك هو الموت شين متوى kada han kokari fa mulaqihi kai ko mai gamuwa da shi ne amalukal mazkur bin khairin aw sharrin yawmal qiyama kowa yana aiki Allah kuma ya ce inna ila rabbikal muntaha inda za kare ne zuwa wurin ubangiji ne wani ba abin da ya sani sai aikin alkhairi da zai je wajen ubangiji da shi wani ba abin da ya sani sai kayan sharri wanda zai je ranar kiyama to Allah subhanahu wataala ya ce ni ina jiran ku amma man wuce kitabu amma duk wanda yaje lahira aka bashi littafin aikin sa biye minihi a hannun dama wal mu'minu shine mu'mini fa sawfa yuhasibu hisaban yasira da sannu za a yi masa hisabi hisabi mai sauki hisabi mai saukin nan huwa ardu amalihi alaihi shine bijirar da aikin sa akan sa kama fasira kamar yadda aka fassara a cikin hadisin sahihaini buhari da muslim wafi a cikinsa akwai mannoki shi halaka wanda aka bincike shi ya halaka wa ba da zalibi da wuzu an wannan wani falala ne na Allah subhanahu wata'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda aka yi masa hisabi to ya shiga matsala saboda aka kar a yi hisabin da ya fi to dai fada haka sai da Aisha ta ce ya rasulullah to me ma'anan cewa fasaufa yi hasabu hisaban yasira da sannu za a yi mutum hisabi mai sauki ta ai hisabi mai sauki shine idan ka zo gaban Allah sai a nuna maka wannan ba aikin ka ne na banza ko wannan ma naka ne na banza ko wannan ma naka ne na banza ko sai an gama gaya maka wai to a san ka san an sani ka san an sani sai a ce to a rufe in ka ji an ce a rufe to Allah ya bari kenan yawa dauko na kirkin an dauko na kirkin to hada kai shi aljanna to shine abdu hisaban yasira amma ya an ce me yasa kai wannan me ne dalili na baka lafiya baka yi aiki da shi ba na baka kuɗi baka yi aiki da shi ba na baka mulki da shi me baka yi da shi ba ina dalili to matsala ne matsala ne matsala salatu ne yace bawa mumini Allah zai kusatar da shi a wannan rana yana so ya zama sai saba ya tsira sai ya zama tsakanin shi da Allah kaman kamu biyu sai Allah ya sa sutura tsakanin shi da halitta daga shi sai shi sai ce bawa na wani ka aita- ka aikata kaza rana kaza na muni sai ce na'am na musu sai ce to kwan ka san nayi maka sutura a duniya ban nuna maka mutane ba sai ce na'am ya rabbi kamar yadda ka suturce ni a duniya yau ma ka sa hijabi gafarta min yau sai Allah ya ce na gafarta maka ka aikata kaza rana kaza a lokaci kaza amma a duniya ban bari mutane sun gani ba sai ce Allah na san nayi na san nayi ba inda zan yi aiki Allah gafarta mini ce na gafarta maka to shi yasa ake ce mutum ya nisanci manyan zunubai sai Allah ya gafarta masa kanana idan kana nisantan manyan zunubai yadda za a yi kace ba za ka yi zunubi ba kai sama manyan zunubai na nan wanda suke da tsanani amma kananan zunubai ko a magana kullum sai ka jefa ko ko a jefa ƙarya a gabanka ko ka dan jefa wani abu ko ko wani wuri ba mafita sai ka dan sa ƙarya ko ko ko a idonka yanzu an ce ka runtsa idonka kar ka ga da matan da ba naka ba ka isa ka isa yau in dai ka fita in dai kai ba makafo bane yanzu ka ga abin da kake so zuciya zai ce dubi wancan baka isa ba to idan ka nisanci manyan zunuban baka zina baka shan giya baka caca Allah zai sa sutura a wancan sai a dinga ce mutumin kirki bawan Allah mutumin kirki bawan Allah mutumin kirki to kuma in Allah ya kai karshe sai ce to bawa na sai ya yi sarin ya ce to ku je to aikin mummunan da ya yi ku mai da shi kyakkyawa mai da shi kyakkyawa to shi ne karka yadda ka je lahira a yi maka munakasha a ce sai an bincika ɗaya bayan ɗaya to akwai matsala to shi ne ma'anan wa amma manoti kitabu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira sannan wa yanqalibu ila ahli zai koma wajen iyalinsa a cikin aljanna masruran yana mai farin ciki bi zalika da wancanan ga shi dan aljanna da ake cewa ba irin duniya ba ne in ka je hotel ba yanzu aka baka makullin daki sai an samu mai kai ka daki ko ya ce daga lamba kaza ga yadda ake burewa to aljanna ba haka bane in dai an baka sai a ce shiga hanya kawai Allah zai nuna maka gidan kana zuwa gidan zaka ga iyalai sun fito suna tariya mai gida ya dawo ya dawo ya dawo shi na lace wayan alimu ila alihi masrura ka dawo tafiya kuma an kewaye ka ga mata ga ƴaƴanka da suka shiga aljanna ga su matan ka suka yi aljanna ga su kowa an kewaye ka shine Allah ya ce wa yan qalimu ila alihi masrura wa amma man wuce kitabu no amma man wuce kitabu amma wanda aka bashi littafin sa sai Allah dare mu wara azarihi bayan bayan sabuwar kafir
fa sawfa yad'u subura wa yusalla tahira innahu kana fi ahadihi masrura innahu dhanna an lam yahmur بل إن ربه كان به بصيرا amma man wata kitabu amma wanda aka bashi littafin sa wara a zahiri bayan bayan sa huwal kafir shi mumini za a fuskance shi ne a bashi takardan ga hannu ga hannu shi ko kafiri za a ce a daure hannun ne a cusa ta cikin cikin ya juro hannun su fito da baya ya tura mu ce ga nan ga nan ga takardan da ya ga haka ya ga shari'a inda na tugallu yumnahu ila ulqi za za sa ummi hannun daman su zuwa wuya waje alu a sanya wasu fi surahu hagun sa wara a zahi ta bayan sa fa ya hudu ya karbi kitabu littafin sa wannan duk wanda ya ga haka fa sau mai rubuta sannu zai kira lokacin da ya ga abin da yake ciki suburan halaka yunadi halakahu bi qawlihi ya sabura ya halaka ويصلى زي شقوتان سئيرة يدخل النار الشديدة وفي قراءة بلم الياء يصلى وفتح الصاد واللام المشدد لا قونا شدوتان سرورا شقوتان سئيرة إنه كان في أهله مسرورا أبن نجا مسعكا ya kasance a cikin dangoginsa a nan duniya yana farin ciki irin na fari an moke da kaza moke da kaza abu kaza ma namu bai bi Allah ba mittiba'ihi li hawa إنه ظن شيئة مخففة من الثقيلة واسمها معظوم أنه تواشي لن يهور بذي كوما زوا أبنجل سبا بلا الله يتزي كوما يرجو إليه يوغاشا أقبان الله إن ربه كان به بصيرا أبنجل سيادة ميغن عالما برجوئه إليه ميسان كوما وانتغريش
فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون na fala kuma Allah ce yana rantsuwa la za'idatu bi shafaqi da shafaqi shine jannan da yake dawama a ufuk bangon sama ba da gurubi shamsu bayan fadawa rana wallahi Allah ya rantsi da dare wa ma wasaka da abin da daren ya tsara jama'a ma da hala alaihi min ad-dawabi wa ghayriha wal qamari Allah ya rantsi da wata idan ta saka idan ya hadu ya cika wata badrul tim daga ranar da wata ya kai sha hudu sha uku sha hudu sha biyar ya cika kenan ya zama badarin tim Allah ce ya rantse da cikan watan nan latar na idan ta saka watan manuru wa zalika wata nan ka bil layalil bili a dararen kwanukan farare la tarkabunna wallahi za ku hau ayyuhan nasu ya ku mutane asluhu tarkabunan na ne huzifan nunun rafi li tawalil amsali aka kuma shafe wawan litika ya sayan za ku hau ɗabaƙan an ɗabaƙin hali bayan hali na farko halin zuwa duniya halin almautu mutuwa halin alhayatu rayuwa wa ma ba da hada abin da yake bayan ta minan hawalil kiyamati na haluwan kiyama wa ma lahum me yasa muka kafirai ne la yu'minuna ba su ba da gaskiya ai ayyu mani'in lahum anil iman wani abu ne ya hana su imani au ayyu hujjatin lahum wani hujja ne gare su bi tarkihi barin imani ma wujudi barahini tare da samun dalilan da ayi imani
وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون
وإذا قرئ القرآن ليس من إن أنكرت عليهم أكنت القرآن لا يسجن دبا سايو سجرا يخضعون بأن يؤمنوا سبحان كسياته القرآن لإتجاج سبب المجزة بل الذين كفروا يكذبون كي وعند سو كافر الشيء سن كسن شيء سنة قرية تاواني بالباس لتاج قياما وغيره دوننسا والله أعلم بما يوعون ألا يا سن أبن سكي تاراوا في صوفهم أتكل تفنس من الكفر والتعذيب والتكذيب وعمال السوء na kafirci da karyatawar mummunan ayyuka wa bashirhum ba su labari an ce bushara dai farin ciki ne amma Allah yake ai masa bushara ga ne ka ba su labari bi azabin da azaba alimin mai radadi mulim illa lakin alladina amanu wannan suka ba da gaskiya da Allah wa amilu salihat suka yake na kwarai lahum ajrun lada ya tabbata gare su ghairu mamnun ba abin yankewa ba wala manqusin ba abin tawayewa ba wala yamannu bihi alaihim ba musu gori kuma akan shi alhamdulillah rabbil alamin nisabin zakka ma abota banki suka sani kullun canzawa yake saboda ba dinar a hannun mutane ba azurfa a hannun mutane duk bature ya kwace ya bar mu da wasiƙa saboda haka yanzu ya wuce dubu ɗari biyar ko da wani abu bana don kowane dinari ɗaya na kusan dubu talatin ne kaga dubu talatin so ashirin kusan dubu ɗari shida kenan saboda haka zakka dai in ya kai dubu ɗari biyar fara ba da zakkan kawai kasaru in tafiyanka ya kai mil arba'in da takwas sai ka yi kasaru in za ka kano kasaru ya kama ka sai ka yi kasaru ba kuma da wani niyya irin sallan azahar ne ba sai ka ce kasarun ba Allah ne ya sauwaje maka saboda wahalar tafiya amma kamar yanzu daga nan cikin garin zaria za ka kawo kaduna bai kai kasaru ba amma za ka can cikin gari ya kai kasaru saboda ya kai kilomita saba'in da wani abu sannan ake fara kasaru
akan yanzu wata sabu wanda yana tambaya ne wai yana da kuma a cikin Allah wai na mutum da ake yi wai ana yin karatu a gari ne ko a goyi ake yi in ka lura sallan dare bayyana karatu ake yi sallan rana boye karatu ake bi to kwariya ta bi kwariya sallan dare ka bayyana karatu sallan rana ka boye karatu na nafilan amma kuma duka in kayi in kayi a boyen ma yayi ba na daren ma an gaya goyon baya yi
kan masana wai wanda yana tambaya ne wai ya matsayin azumin mutum ne da ta mafi da rana
in ya jawo maziyin ne ya aikata haram tun da ba mani ne ba ya aikata haram ya nemi gafaran Allah inda mani ne zai mu ce biya azumi ya yi kafara akan masana wai yana tambaya wai cewa zartan su da kai da ake cewa wai a wani lokaci ne aka so a cikin daga ranar an ce yau an ga wata da tsarin an ga wata to da daddaren in ka san akwai wani makocinka wanda yake wahalan abinci to auna ka kai mashi kamin gari ya waye ko ko a yi sammako a kai mashi kamin asuba wato hikimar wannan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo shi ba a son a ce an gama azumi wani mumini yana bakin cikin da bai da abinci a gida sai manzon Allah ya ce to na farlanta saboda kan ka bari ya kwana ai ya gama cin wuya din ko yau saboda haka ka kuma ba da shinkafa kai mai cin shinkafa ba ka je ka ci a sodawa kai kana yin mun galibi kutul baladi ai baladun ka shinkafa ka ko yawa in ka bashi shinkafa ai ka kai ka hutar da shi mai kawai zai zo amma ka bashi masara kwandalele da daddare kamiya kai nika kuma ya kuwa ya koshi wata ta ba da naira hamsin saboda ba ta da haka lafiya shi zakan bidiri daga zarar an ce an ga wata aka sanar an ga wata to lokacin shi ya shiga kenan inda hali ka bayar da daddare in ba hali ka bari da sassafe ka auna ka kai ma wanda ka san ya bai da abinci ya ci kai kuma wanda bai da baka da abincin in an kawo maka karkace wai sai na fitar tukunan da nawa wanda aka kama a'a ci la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha sai ka koshi tukunan ka koshin ka samu ka bayar akan masana wani yana tambaya ne wai a matsayin azumin waɗanda za su ga lokacin da a yayin da aka sha ruwa ba abin da za su fara su gaba shi da shi sai ya ba ko ruwa
to azumi dai ya yi zunubi kuma na nan
akwai mutane da ga ƙasar Nijar da kuma arewacin Najeriya wai suna son su Allah ma da ke muka musu wani addu'a da za su saboda suna fama da rashin na ruwa suke son malamin Allah ya ke muka musu da wani addu'o'in da za su kai don a samu ruwan sama.
فاتحة مع صلاة الفاتحة صلى على محمد يا ربنا